أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد حقيقة وبنجي جنا منزو الله صلى الله عليه وسلم ينا باشا حقوري yana ba shi hakuri a cikin abin da yake fama da shi na mutanensa masu ƙaryata shi waɗansu ce a shi bai taɓa yin ƙarya ba shi ba mai ƙarya ba ne abin da ya zo da shi ɗin ne ba gaskiya ba ne mutane ma abu jihari ya taɓa cewa gaskiya shi muhammadu gaskiya ne kuma abin da ya zo da shi ɗin ma mu dai mu koma ƙarƙashin banu banu abdi manabin wannan ba za mu iya ba za mu yarda mu koma ƙarƙashin banu abdi manabin ba su ba su tinkafo ko wanda yana tinkafo da ɓangaren su wanda gajiya aka min na bayan musulmi ya rasu da allah wadda garkun ziwar zulun min kabli ka yi haƙuri hakika an karyata manzanni da aka na aiko kamun na aiko ka an karyata annabi nuhu an karyata annabi hudu an karyata annabi salim an karyata annabi hudu an karyata annabi ibrahim an karyata annabi musa duk dai manzanni ai na kissanta maka kissoshinsu da yawa a cikin suratul kamari a cikin suratul hudin a cikin suratul yunusa a cikin surori da yawa na kistanta wa kisoshin yan uwanka annabawa masabaru alama ku zibu duk sun yi haƙuri tare da ƙaryata su da ake yi sun yi haƙuri suka jira lokaci lokacin da Allah zai kawo alƙawarin sa wa uzu hatta ate nasruna an cuce su an musu izaya da yawa da duka ne da zagi ne da ƙarya ne da abubuwa iri-iri an musu ya rasu Allah kai haƙuri kai ma ma yi ƙarar daga illa ma ka tsira din rusulmin ƙamlika duk abin da ya maka abin da aka yi maka ko abin da aka faɗa maka duk an yi wa annaba ƴan uwanka kamun ka zo wa uzu an cuce su hatta a ta yau nasaruna har lokacin da nasarar mu da muka yi alƙawari ta zo ta same su za ka ji koyaushe in muka kistanta maka kista annabi da al'ummarsa za mu gaya maka abin da ya faɗa musu za mu gaya maka abin da suka faɗa masa za mu gaya maka ƙarshen lamari mu ce maka mun tseratar da shi da shi da mutanensa wa an jena wanda zina ma'ahu za mu gaya maka kuma mun halakar da kafuransa kowane annabi za ka ce mun halakar da kafuransa kai ma ka jira hakika za mu taimake ka za mu tsayatar da kai da kai da mutanenka mu za mu halakar da su makiyanka kamar yadda muka yi wa annawa da suka wuce wa wuzuwa ta nasara wa la mubaddil kalimatillah ba ma ba wanda zai canja kalimomin Allah kalimomin Allah sune kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz Allah ya riga ya rubuta da shi da manzanninsa sune masu rinjaye makiyan annabawa su ne wanda za a halakar da su Allah ya riga ya rubuta wannan ko inna jundana da humra ghalibuna gayyanmu su ne masu rinjaye kullum ba za mu canja wannan ba kai haƙuri ya rasulullahi annabi nu ya yi shekara dubu ba hamsin kai haƙuri mara don shekara goma sha uku ai ba komai bayan shekara goma sha uku sha hudu sha biyar za ka yadda za mu yi da su a shekara ta sha biyar da manzancinka za mu kakkarya su kakkashe mutum saba'in manyan miyagu a cikinsu mu ɗaure mutum saba'in manya a cikin za ka gani sallallahu alaihi wasallam kai haƙuri ba wuzuwa ta dinu da wa damu wajen kalimatillah wa raqad ja'aka min nabaiyil mursalina hakika ai labarin manzanni ya zo maka mun kissanta maka zo mun gaya maka kowanne yadda muka yi da shi da mutanensa da yadda muka halakar da bakiyansa
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين يا رسول الله شيما سؤال الله saboda tsananin tausayi wanda Allah ya halicce shi da shi yakan damu in ya ga mutanen nasu sun ƙi karɓan aikan Allah ya san za su faɗa cikin azaba ne shi ko abu ne mai mai wuya a wurinsa a ce ga wani ɗan adam ya faɗa cikin wuta ga wani ɗan adam Allah ya aika an yi masa bayani yaƙi kuma da ƙarshen zai faɗa wuta saboda harin da aka sani naza azizun alaihi ma anitu duk abin da zai wahal da wani abu ne wanda zai dame shi har ma wata sura Allah yana gaya maka la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin to don sun ƙi su- su zama muminai za ka kashe kanka ne don bakin ciki kai haƙuri ya rasu lallai in warkat kun zibar su domin ƙabrika wa sauran wala ma kun zibo wa uzuwa ta ce manzura wa dan mutu da kalimatin ba wa daga ta ce aka min da wani musai wa in kana ka bura ne ka irago in dai ya zama iragon kau da kai da suka yi gabarinka gabarin aikanka sun ƙi yadda sun ba da baya in abun ya yi maka nauyi ya yi maka girma kana cikin damuwa cikin abun kwaini talata duya za ka yi ya rasu lallai kwaini talato in za ka iya ka shiga wani kwazon zubo ka kawo musu ayar da suka nema ne ko ko za ka hau sama ka samu musu wata ayar ne banda waɗannan ayoyi ai kai da kanka ma ayar Allah ne Ko littafin da ka zo da shi ai ayoyin Allah ne wace aya kuma ake nema suna so ne a cicciɓo dutse kamar yadda aka yi hudawa a kawo shi kusa da su a ce ko ku yadda ko a sako dutse haka suke so ko a kawo musu wani raƙumi daga Allah a cikin dutse mai suke so ne a yi ba wani ayar da ba ka musu ba to za ka shiga ko zazzubo ne ka samu musu wata aya cikin ƙasa ko za ka hau wata kala ne ka je sama ka samu wata aya banda wannan ayoyin a walam yakfi mu anna anzalna alayka alkitaba yutli alaihim yanzu wannan littafin da muka saukar maka da ake karanta musu yana ba da labarin tun ba a so mu halitta ba yaya aka aka so mu halitta da aka so mu halitta ya ta jeru ta tafi ya da aka da ta ce ta ke tafiya duk yana ba da labarin wannan littafin wannan bai ishe su aya ba wanda muka saukar a وإن كان كبر عليك إعراضهم وإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء نفقا دي آه أنا سو أفدين موجودا القرآن نيم بادا wannan kwazazzabai waɗanda aka yi su a makka yanzu za ka shiga mota za ta yi cikin wani kwazazzabo ta yi ta tafiya ta yi tafiya ƙarƙashin ƙasa kina kiransa nafak da larabci a hausa suna kiransa kwazazzabo wannan ramukan da aka yi ƙarƙashin ƙasa ƙarƙashin duwatsu su ne ake kiransu nafaq nafaqan fil ardi sulaman fis samai kuma ga jiragen sama nan suna tashi su yi sama da zamanin da ba yadda za a ga wani abu ya tashi yayi sama kaman gari yayi sama sai da tsuntsu kada ake gani yana tashi to duk wannan dai qur'ani yana so ya ga mutane ne wata ran za a yi tono a yi kwazazzabai a ta yawo a cikin su kuma za a yi wani abu kaman gari haka zai tashi yayi sama har a daina ganin sa na bakan firar da yawon sullama fi sama'i fatatiyan bi aya za ka shi kasa cikin kwazo zubo ne a kasa ka samu musu abin mamaki duk ko hau za ka hau sama ne ka samu musu abin mamaki banda wanda ka kawo shi yanzu din nan fatatiyan bi aya balle ka kawo musu wata aya abin mamaki din walau sha Allah wa rajaba mahadu ya rasulullah kai hakuri ai ka riga ka sani da Allah ya ga dama da ya hada su akan shiriya ba za a zan ba walau sha'a rabbuka da amana man fi ardi kullu jami'an ai ka riga ka sani da Allah ya ga dama da dukkan duniya kowa ma da ya zo musulmi kaman bala'iku to bai ga dama ya haka ai ka riga ka sani walau sha Allah da jawaba na hude fala ta kunan nan jahilin tunda yake ka riga ka sani kar ka sa damuwa mana kamar wanda bai sani ba
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون أي نارغا ناغيا مكة ناسا أكن في قلوب أكنة يقوه في آذان وقرا نارغا ناسا يوفي نا يمكز يوينسو ناسا wani nauyi a cikin kunnensu komi karatunka komi wazinka ba za su ji ba kuma na gaya maka shi kafiri mutum ne matacce ba yi da rai ba shi da rai to inna ma yastajibu allazina yasma'una ai dama mutum mai kunnen ji ne ake kiransa ya amsa na gaya maka ba su da kunnen ji na liƙe kunnen na liƙe zuciyar ba fahimta alahum arjulun yamshuna biya am lahum aydin yabtishuna biya duk da na riga na gaya maka ba su da kunnen ji ba su da zuciya ta fahimta inna ma yastajibu allazina yasma'un wal mautu yaqadhu Allah mutanen da suke da kunnen ji su ne ake kiran su ji ko ko mutanen da suka mutu amma Allah ya riga ya raya su to wayannan Allah bai raya su ba aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kama masalu fi zulumati laysa bi kharijin minha wayannan ai matattu ne matattu ne ba a sa musu rai ba sun abin da ake yi kuma suna cikin duhun kafirci ne ba su da idon ganin haske waje azumullah sun mai lahi yurjau da ƙarshe dai duk gaba ke da za a tattara a koma ga Allah din وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون sun damu da cewa me zai hana a saukar masa da wata aya a ban mamaki gashi nan an yi in shiga gurgama sun ce in shi manzo ne ya keta musu wannan wata mana ya kasu kashi biyu an keta wata ya kasu kashi biyu din iktarabat as-sa'atu wan shaqqa al-qamar wa in yarwata yuridu wa yaqulu sihrun mustabir kullum kun gaban mamaki sai ce yau ma Muhammadu ya sihirin nasa saboda haka ne ai an saukar da ayoyi iri iri don me za su sake neman wata aya kuma sabuwa wa qalu law la nuzila li ayatin min rabbi qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya kace mun duk abin da suka neman nan fa Allah yana da iko ya yi shi ko cicciɓo dutse a kansu a ce ko su karbi dutse ko su karbi qur'ani ko su karbi wannan dutse Allah yana da iko ya musu kamar yadda yawa bani isra'ila kuma yana da iko ya sa dutse ya haifi taguwa kamar yadda aka yi mutane annabi salihu Allah yana da iko yin haka bai yi haka ba don Allah ya sani idan an kafirai sun nemi mu'jiza a nuna musu abin mamaki to ko in an nuna musu abin mamaki din in ba su yarda ba kwana ya kare ba sauran magana ko ba sauran jinkiri in dai sun nemi abin mamaki mujiza an kawo ta an nuna musu ba saura kuma sai halakarwa annabi ko baya son haka din ta faru saboda haka ake tafiyar da su a hankali a hankali har shekara goma sha uku a samu daman haddace kashi biyu daga cikin kashi uku na alkur'ani a cikin wannan shekaru guda goma sha uku shekarun wahala shekarun da ake matsawa sahabbai dole sai an koyi su a wani wuri saboda kafirai ya zama sharri ne aka kunsa alheri a ciki ba don Allah ya matsa ta hanyar su kafaran ba yaushe za a haddace mana alkur'ani a cikin wannan lokaci in an kasa qur'ani kashi uku kashi biyu duk a makka aka saukar da su aka haddace su kashi ɗaya ne aka saukar a madina cikin shekara goma وقالوا لو لا نزل آيات من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أما سيوان تنكا فرم مكة فسن الله ينادي إيكو ينهك دنبا
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم تحشرون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أو بنجي yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya duk duniya yace ko waɗanne mutane na kowane zamanai iri ɗaya ne kafiran mutan da kaman kafiran zamanin ka suke kafiran kowane lokaci ma kaman kafiran mutan da suke kai kowaɗanne mutane ma kaga mun kowaɗanne mutane suke ba wai mutane kadai ba wa ma min dabbatin fil ardi ba wata mai taka bayan ƙasa daga cikin dabbobin da Allah ya halitta kankantarta ko ta kasa zarra ta kasa karamin kiyashi girmanta ko ta fi dorina ko ta fi giwa al'umma ce mai kama da al'ummar mutane al'umma ce mai kama da al'ummar mutane mallakakku ne kamar yadda Allah ya mallaki mutane ba su da wani tasarrufi nasu sai abin da Allah ya yi ba wani wanda yake da nasa tasarrufi sai abin da Allah ya yi to sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mai da abun kashi biyu akwai magana wanda Allah zai yi ta ana kiranta bisadul hikima akwai magana wadda Allah ya yi zai yi ta ce bisadul mashi'a bisadul hikima din nan to ta nan ne ake yin maganganu iri iri kafirai sun yi kafirci an musu azaba manzannai sun isar da manzanci an girmama su wayannan sun karba wannan ba su karba ba wanda ya karba ga sakamakonsa wanda bai karba ba ga sakamakonsa to nan duka bisadul hikima ne kamar ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya ku mutane gaba ɗaya ku zo ku bauta ubangijinku duk wannan magana ne misalul hikima shari'a kenan amma misalul mashiya inna ma amru idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun ai Allah in yayi nufin abu da ya ce ayi ne kawai abun ya faru an gama ai da Allah ya nufi su zama musulmi tuntuni da sun zama musulmi Allah in ya ga dama duk abin da ya ga dama sai abun ya faru amma akwai abubuwa na misalul hikima akwai kuma na misalul mashiya na misalul mashiya duk abin da Allah ya ga dama haka zai zama na misalin hikima din ma yadda ka gani abin yake tafi in nan haka Allah ya ga dama in kaga kafirai an musu wa'azi an musu gargadi sun yi suna bakar magana gaban annabawa kar kai zamani sun gagara ne haka Allah ya so a zahirin lamari sai ya kafa hujja da su a kai su lahira kar a ce za a kai su wuta a lahira ce me muka yi to amma yanzu an kai su wuta a lahira wannan za su je aljanna su ko za su je wuta in sun je me muka ja abinda kuka yi mun aiki annabawa sun je sun muku gargadi kun musu rashin kunya kun musu kun abubuwa an ce muku in kun yi haka za ku shiga wuta za ku sha azaba a duniya za ku sha azaba da kuka ce kuka ce a kawo azaban mu gani in azaban gaskiya a kawo ta to ga azabar an kawo ta zama gaskiya ta saboda a kama su da wannan duk abin da gani yana gudana haka Allah ya so a cikin ganin damansa idan mai gida ya sa yaransa aiki sun ƙi ya ce su bari sun ƙi bari ko ko wani shugaban jama'a ya ce muta su yi sun yi ya ce su bari sun yi bari ko ko wanda da jama'a ta to abun gagara yayi ba ganin daman su bane amma Allah ya ce ayi aka ki ya ce a bari aka ki bari to haka dama ya gani ya ga dama dama bai so ayi din bane shine yace ayi dama bai so a bari bane shine yace a bari amma da ya ga dama ayi wane mutum ai walau aslam man fis samawati wal ardi daw'an wa karha duk abin da yake sama duk abin da yake kasa a cikin muradin Allah yake tafiya ko ya ki ko ya so yadda Allah yake so din nan haka yake yi ko da ya saba da yadda Allah ya ce a bisalul hikima in ka kafiri yayi kafirci haka Allah ya so amma kuma shi yayi kafircin sa ta hanyar shari'a za a kama shi da wannan mutum ba zai ce in Allah ya ga dama zan yi sallah in ya Allah ya ga dama zan yi zan musulmi eh haka din ne amma in ka bada haka an gane kai kafiri ne kenan domin sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai abinda muke yin nan gam yanzu muke yin sa ne ko an riga an yi an gama annabi ce duk abin da ka gani ai an yi an riga an yi gama an rubuta har alƙalman sun bushe suka ce to fa bi mal amalu to don me muke shan wahala muke aiki tunda an riga an gama yan wuta ba za a ƙara ba an gama yan aljanna ba za a ƙara ba komai ya riga ya tabbata an rubuta an gama yace ai kullum muyassarun lima khuliqala kowanne abin da aka halice shi domin za a ciki za ka gan shi to idan ba ga mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana zuwa masallaci kana gani yaushe za ka gane musulmi ne balle ka bashi yakka idan ka ga mutum ya ki sallah ya ki abin nan ya ki abubuwan musulunci ai kaga ka gane kenan kai musulmi ba za ka bashi yarka ba kuma za ka hulɗa da shi wanda take can ciki ba to saboda haka kowane abu an riga an gama alamomi ne kadai suka saura in lokaci ya yi sai a sa mana abun lokaci sai a ga kamar lokacin ne ake yin abu amma an riga an gama ne kamar misali yanzu karatun da muke yin nan bayan shekaru ko bayan watanni in an sa a rediyo ko talabijin sai ka yi tsammani yanzu lokacin da aka sa din ne aka yi abun amma an yi tun ya riga ya wuce daga dukkan lamura Allah ya yi ya gama sai kowane abu lokacin sa sai Allah ya sa kaifayin in na gani ne a gani in na ji ne a ji wayan kana ka burare ka iradu وإن استاذان نفقا في الأرض أو سلما في السماء وتاتا بآية ولو شاء الله لجمع الهدي ولا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يؤثم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل آيات من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ba wata dabban da take bayan ƙasa mai taka ƙasa ko mai shiga cikin ƙasa wala qa'irin yadiru ko ko wani abu mai mai mai fuka fuki wanda zai tashi da yayi sama ko sauro ko kwari ko tsuntsaye ko jiragen sama ko duk abin da yayi kaza yake taka kaza ko cikin kaza ko wanda yake tsakanin sama da kaza yake yake yawo da fuka fukinsa to duk gaba ke da al'ummatai ne irin ku su ma bayi ne a hannun Allah Allah shi ke rike da rayuwarsu shi ke rike da sarrufinsu duk abin da suke Allah ne yake yin abin a matsayinsu na halittarsa mulkinsa kayan tasarrufinsa al'ummatai ne irin al'ummatanku wala da'irin ya ɗiri bijina haihi illa umun amsaluku ma farratna fil kitabin shay ba abinda muka rage wanda baya cikin littafin lauhul mahfuz ko ba abinda muka rage wanda mu kawo cikin alqur'anin nan ba cewa ba abin da aka rage wanda ba a sa cikin lahul mahfuzu ba abin da ya shafi alka'inatu kenan ma kana wa ma yakunu amma ilimin Allah ya wuce ake duka an tattara shi an aje cikin wani allo guda daya ko wani alkalami guda daya waɗansu marasa ilimi sun ji mai yabon manzon Allah ya ce masa wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami yana daga cikin ilimin ka ya rasulullahi ilimin da yake cikin lauhul mahfuzu da ilimin da yake cikin karam da suka suka ce to mu yarge wa Allah kenan Allah iyakan ilimin sa kenan cikin allo daya Allah ilimin sa duk gaba ki daya da cikin allo daya sunan lauhul mahfuzu ko cikin alkalami daya subhanallah ilimin Allah ya wuce haka wala yuhidu bi shay'in min ilmihi illa bima sha sallallahu alaihi wasallama haka yake lallawul mahfuzu ai halitta ne cikin halittar Allah a cikin halittar Allah wane ne shugaban halittar Allah gaba daya annabi Muhammad sun da yake annabi Muhammad shine shugaban dukkan halitta gaba daya a cikin hakikanin sa abinda Allah ya kunsa a cikin hakikanin sa na hakikar Muhammadiyya ya fi karfin abinda Allah ya sa cikin lawul mahfuz lawul mahfuz ba shi kadai ne zai dauki ilimin Allah ba ilimin Allah bai da iyaka lawul mahfuz na da iyaka sun mai larabin yusharun za a tattara kowa da kowa za a tara su da mutanen da dabbobin na ruwa da na cikin ƙasa da na waje da ƙwari da suke tashi tsakanin sama da ƙasa da tsuntsaye da komai da sama ɗin ma duk za a tattaro su ranar tashin kiyama ko menene za a tashe shi ranar tashin kiyama har dabbobi mai kaho da ta cuci mara kaho sai an tashe su mai mara kaho nan sai ta rama abinda mai kaho nan ta yi mata sai an gama musu hisabi sannan a shiga na mutane sai an gama musu hisabi sai a ce kunu turaban duk abinda ba mutum ba aljan ba malaika to ya zama kasa sai su lalace su zama kasa to shine in an zo wahalar ta samu kafiri kafiri yace ina ma ni ma da dabba ne a ce mini ya ya ya leta ni kuntu turaba ina ma ni ma dabba ne in zama kasa kafiri ya gurin haka saboda wahalar da ya gani to ko menene za a tashe shi ran tashi kiyama والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
الذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا wanda suka ƙaryata ayoyinmu wato annabawanmu da littattafanmu da kayan ayoyi da muka nuna na halitta dama Allah ya ce ku dubi sama ku dubi ƙasa ku dubi kudu ku dubi arewa ku dubi gabar ku dubi yamma ku dubi jikinku duk abin da ka duba ayoyi na ne tadrib ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq walladhina kazzabu bi ayatina kafiran da suka ƙaryata ayoyinmu abin da za su kai haka summun wa bukumun fil zulumati wato su kurabe ne su bai bayi ne ko makafi ne a cikin duhu yaushe za su gane wani abu ba za su gane ba shi yasa suke ƙaryata annabawa suke ƙaryata mujizan annabawa man yasha illahu yudlilu sai wanda Allah ya ga dama ne ya batar da shi ya mai da shi kafiri mai liƙaƙƙen zuciya liƙaƙƙen kunne liƙaƙƙen ido wanda Allah ya ga dama kuma shi yadda shi ya dora shi bisa hanya madaidaiciya man yasha illa yudlilu wa man yasha alu ala siratin mustaqim wanda Allah ya ga dama sai ya sashi akan hanya madaidaiciya lokacin da Allah ya kira mu gaba ɗaya ce dukkan mu zo mu bauta masa din nan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum duk gaba ke daya ya ayyuhan ladina ba ya ayyuhan ladina amanu aka ce ya ayyuhan nasu to da yake Allah bai ga daman shiryar da kowa da kowa ba to waɗanda suke ba su da daman su shiryu din sai ya zama an liƙe zuciyoyinsu an liƙe kunnensu an liƙe idonsu sun mu bukuwar fi zulumati in an ce ku taho ina za su yi ba sa gani balle san hanya ba sa ji balle su ji kira ba sa magana balle su ji ga mutanen a kira mu ga mutanen saboda haka ne wanda Allah ya ga dama sai ya shiryar da shi zuwa hanya madaidaiciya wallahu yaqu ila daris salam ya liman yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana kiran kowa da kowa a zo a shiga aljanna amma sai shi yadda wanda ya ga daman shiga aljanna din ya bude masa zuciya na karba ya bude masa kunne na ji ya bude masa baki mai fadin la ilaha illallah in Allah ya ga dama sai ya sa shi cikin hanya madaidaiciya in ka ji sir wa ya liman yasha'u ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya kowace hanya tana da iyaka duk hanyar tana da iyaka akwai inda ake nufi aje nan ne iyakar hanyar dukkan hanya dai bakin gado ne iyakar hanya to amma siratul mustaqim wato zuwa ga Allah domin muna jin alqur'ani yana faɗa cikin suratul hudin inna rabbi ala siratin mustaqim Allah yana kan hanya madaidaiciya mai neman Allah duka sai ya dauki hanya sai ya tada Allah wallahi ila daris salam Allah yana kiran kowa da kowa a zuwa shiga aljanna wa yadi sai shi yadda man sha'u wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya din ya shirya قل رأيتكم يأتيكم عذاب عذاب الله yanzu azabar da aka ce in kun kafirce azaba za ta sauka a kanku tun daga nan duniya idan Allah ya saukar da azabar akwai dodannin ku waɗanda za su zo su kare ku kada azabar ta same ku babu su ba su isa ba ko kuma a tashin duniya na lahira gaba ɗaya ya zo ko mutuwar mutum rana ɗaya nasa na kansa akwai dodon da zai kare shi hana shi mutuwa hana shan azaba babu ko ko tashin kiyama akwai dodannin ku wanda za su hana ku shan azaba ina ina kuke da su ba su ba ku da su kuna rayta kuma ita kuma azabun lahi a wajen kuma sa'atu a ghayra lahi tad'una in kuntum sadiqin a lokacin da kafiri ya ga azaba ga ta nan sai ce wayyo dodo wayyo dodo a wayyo Allah yake cewa ya mance da dodon wayyo Allah wayyo Allah yake cewa ya mance da dodon ko kuma ko ya kira dodon ai ba zai amsa ba
بل يا متدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل يا متدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل بهك بل إياه تدعون duk lokacin da wahala ta kai wahala kafiri mai dodo ba kiran dodo sai Allah sai Allah yake kira sai Allah yake kira to in wahalan ta zo in ya kira Allah in Allah ya ga dama sai ya yaye wannan bala'in in ya ga dama wa yace ma ta dole insha in ya zo sai ya yaye wannan wahalar lokacin da aka kira shi Allah din wa tansawna ma tuhibbuna a lokacin da wahalar ta sauka sai ku mance dukkan dodannin da dodannin da kuke ambaton su a irin wannan magana kwanan ba an yi ta na cewa kowane abu Allah ya ajiye hikimarsa a cikin abin to in abun ya zo sai Allah da kansa ne yake zartar da abin da ya ga dama har muka ce tun da yake haka ne in an kira 'yan sanda su zo su kawo gudunmawa in 'yan sanda sun kawo gudunmawa an ci nasara barayi sun gudu a imaninmu na musulmi wa ya kori barayin 'yan sanda ne ko Allah muka ce Allah ne ya kore su Allah ne ya kore su 'yan sanda ba sai su kori su kori barayi ba Allah ne ya kore su don Allah shi yana da 'yan sandan wannan aikin bai naɗa gwamna ba bai naɗa sarki ba bai naɗa liman ba bai naɗa mai jalalaini ba bai naɗa mai darasu ba wannan aiki bai naɗa alkali ba kowa akwai abin da Allah ya naɗa shi to in lokacin aikin da biyan bukatan yayi to mai wannan abin ba shi ne zai abun ba Allah ne zai yi abu sai na wuri na cewa idza atal idza atallahu ata umar wa zaman Allah muna umar sai kar ku zarge ni in kun ga na ba mutum abu to Allah ne ya bashi in kun ga na hana mutum abu Allah ne ya hana shi Umar baya hanawa baya bayarwa in Allah ya bayar sai ga Umar ya bayar in Allah ya hana sai ga Umar ya hana saboda komi haka yake ba wani wanda yake da ikon komi mai kuɗi bai da iko ya bada kuɗin sai Allah ya danne shi ya bayar mai iko bai da iko ya zartar da wani hukunci a cikin hukuncin sai Allah ya yi ko menene haka Allah yake tafiyar da al'amuransa wani wuri tsakaninsa da bayinsa ba wani wasida wani lokaci ko da wasidan bayinsa idan bashi ka je neman bashi saboda ka matso wajen mai kudi dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi ka mu guduma ka taimake dan Allah dan annabi to idan ya baka kudin ai Allah ne ya ya, ya danna shi ya baka kudin Allah ne ya bayar amma ta hannun wani bawansa har ma masu mubalaga suka ce wai ba mai karba wai ba mai karban abu hannun Allah gaba da gaba wai sai manomi wai kowa ya samu wani abu hannun wani ya samu hannun wani Allah ya bashi amma ban da manomi wai manomi shi ga hannun Allah yake karba gaba daya gonarsa tana buɗe Allah ya kawo ruwa shi ko ya shuka sai Allah ya kawo masa abinci ya karba da hannunsa tsakaninsa da Allah amma kowa ya samu wani abu sai Allah ya sa abin a hannun wani bawansa bawan ya isar amma Allah ne ya bayar komi Allah shi kadan yake yin abinsa ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da ayyukanku da abin da kuke duk Allah ne yake yi amma akwai wasida iri iri wasida iri iri idan ka ji yunwa ciwon yunwa ya same ka to ka nemi abinci shine maganin yunwa in ka ji kishirwa kishirwa ciwon kishirwa ya kama ka sai ka nemi maganin kishirwa ruwa kenan haka Allah ya yi in ka ki cin abinci ka ce in Allah ya ga dama ai zai sa mini koshi Allah ba zai ga dama ya sa maka zai sa maka mutuwa in ka ji kishirwa ka ce ba zan sha ruwa ba in Allah ya ga dama zai kashe mini kishirwa Allah ba zai kashe kishirwa ba sai ya kashe ka saboda ka ki bin hanyar da ya shirya waɗannan mutane da ake sharri ne musulmi ya kulle a zuciyarsa ya dauki dukkan ayoyin da suka sauka akan kafirai ya danna wa musulmi su wurin da Allah ambaci dodanni kace shehune su ne dodanni wurin da Allah ambaci mushiga kace yan dariƙa su ne mushiga wannan duka wato canja kalmomin Allah ne a kauda su daga inda Allah ya ajiye su yuharrifuna kalima min ba'di mawadi ko yuharrifuna kalima amma mawadi ayoyin da suka sauka akan mushrikai suna nan akan mushrikai suke ayoyin da aka saukar akan dodanni suna na akan dodanni suke wai sai su jawo ayoyi iri iri sai su makawa musulmi wannan fita ne daga hanyar Allah canja kalmomin Allah ne jama'ar Allah ya ya kasa su kashi uku ya ce muminai ya ce ahlal kitabi ya ce mushrikai muminai su ne wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah duk abin da annabi ya zo da shi ko sun aikata waɗansu laifuka laifukan suna da suna in zalunci ne zalunci in fasikanci ne fasikanci amma ba kafirci ba in sun aikata kafirci ai ridda ne kuma ridda tana rubuce cikin littafin Allah mushrikai ko mushrikai arna ne masu bautan dodo iri iri har masu bautan mutane su ma arna ne masu bautan dodo mutanen Rasha da China da suke bautan mutane kaga dodo suke bautawa masu littafi kuma littafi tunda suka ki annabi sallallahu alaihi wasallam littafin su ba zai musu amfani ba suna kikin alal kitabi in ka karanta kuliya sai in ka karanta lamyaku sai aka jama'ar kashi uku da muminai da halal kitabi da mushrikai kama in an canja abin an ce mai sallah ma mushriki ne saboda ina da wani waliyi da yake bautawa waliyi ba a bauta waliyi raka nawa nawa ake masa sallah waliyi sunansa muallimul khairi annabi ya ce mai koyar da alheri Allah yana masa salati har kibaye a cikin ruwa suna masa salati mai koyar da alheri to duk wanda yace istighfari ba alheri bane salati annabi ba alheri bane la ilaha illallah ba alheri bane to shi da Allah
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون
بل إياه تدعون ويكتب ما تدعون إن شاء وتنسون ما تشركون sai ku mance dukkan abubuwan da kuke yin shirka da shi a wannan lokaci sai Allah shi kadai fa yace mata dole isha wa tansawna ma tuhikun wa laqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un kafin mu aiko ka ya rasulullah hakika mun aika wa manzanni yan uwanka kamun ka zo kai ne karshen annaba ila ummin min qablika mun aika zuwa ga al'ummatai kamun ka zo ka da wannan al'umma taka فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون من أي كمان زني سم مسوازي سم مسوازي مسوازي ودان suka yadda suka karbi wazin wadan suka aka ce in ba ku karba ba za mu aiko muku da bala'i annabi yace za a aiko muku da bala'i sai ce kad basa ba na darra wa sarrau kai ne kadai zamanin ka ake kawo cuce cuce da wahalce wahalce ai halin zamani ne dama ya kawo wahala ya kawo jin daɗi ba wai sai an saba baka ne ake ake samun wahala ba ba sai an bi ka kawai ake jin daɗi ba haka suke faɗa wa annabawansu fa kazna bil ba'sa'i wad darra'i sai muka kama su bil ba'sa'i da wahala wahalar rashin zaman lafiya shine ba'sa wato kamar yaƙi kamar tashin hankali kamar gobara kamar kamar konewan gonaki kamar halakar dukiya a ruwa da sauransu sune sune ba'sa darra kuma rashin lafiya ciwo iri-iri mutuwa mutuwan masoya mun kama su da irin waɗannan rashin zaman lafiya da rashin lafiya duk mun kama su da waɗannan irin wannan abu la'allam ya tadarrauna wai mun musu wannan ne ko za su koma ga Allah su kankantar da kai domin in mutum ya sha wahala yana ce Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah bai da kowa lokacin sai Allah to in ya warke ma ya koma haka din mana baya da kowa sai Allah din dama mun koya masa ga fadin Allah Allah ne saboda ya saba ko ya warke zai rika fadin Allah Allah Allah ne in ya sha wahala din to mutane iri iri ne Allah ya yi waɗansu mutane kamar duwatsu Allah ya yi waɗansu mutane kamar ganyen kan kan, kan juji wato wanda Allah ya yi kamar duwatsu ruwan sama ya buga ɗari ya buga rana ta buga ba ruwansa in ya ji in ya ji dari ba zai ci a sa masa bargo ba shi dutse in ya ji rana ba zai ci a sa masa inuwa ba in an zuba masa ruwa ba za a ce a kawo masa kabido ba a yana nan nan ruwa zai same shi nan rana za ta same shi nan dari zai same shi komai ma ya same shi a wurin ya dogara da Allah shi dutse amma ganyen kan juji idan an yi ruwa ya fi kowa kyau in kuma an yi rana ya fi kowa lalacewa da yankunewa saboda haka waɗansu mutane in Allah ya sauka musu da bala'i to nan ne suke koma ga Allah Allah wayo Allah wayo mala ta mu da addu'a wayo Allah idan ya samu lafiya sai ya koma gidajen giya ne gidajen banza ne gidajen taron banza ne ya mance da wancan wahala to wannan shine ake kiransa kaman ganyen kan kan kan juji din kenan wani kuma a lokacin da aka saukar masa da bala'i din ne lokacin da yake kubin kowane lokaci gabirji ka yi sallah ko kai wace irin sallah na sani zan yi sallan da ina so mu sallah haya mun haka irin sallah zan yi kai ni kan ban gane wa mimi min menai ne ni ga kaza ga kaza ga kaza haba yana wa Allah rashin kunya to waɗansu idan Allah yana son ya shiryar da wannan mutum mai wannan hali to sai Allah ya bashi lafiya da jin daɗi sai a shirya amma in Allah ya kawo masa wahala sai a rabu wancan kuwa mai yake ayyu Allah ayyu Allah ayyu to in Allah yana son jin a zauna da shi lafiya ya rika taba shi da rashin lafiya da tashin hankali kullun yana wajen Allah kenan kowa da irin halinsa amma dutse shi bai damu ba kullun shi na Allah ne kullun shi na Allah ne bai damu da zafi ko dari ko ko ruwa ko rana ba
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
بالبأساء والضراء لم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم wa zayyana mu shaytanu ma kanu ya'malun me zai hana a lokacin da muka sa musu wahara su koma gare mu in Allah su kankantar da kai su ji ba daɗi idan ka ji rashin lafiya a jikinka ka tuna wannan rashin lafiya da take damunka ka rasa inda zaka sa kanka saboda rashin lafiya to a duniya ne ba a fili kake rashin lafiya amma in a lahira ne kake rashin lafiya a cikin wuta za ka yi rashin lafiyar rashin lafiyar ba zai hana cin wuta ba cin wuta ba zai hana rashin lafiyar ba in kuma ka ji matsi da damuwa da talauci to wannan matsi da damuwa da talauci da tashin hankali duka a duniya a fili ba kake yin su amma in a lahira ne a cikin wuta za ka samu wannan tashin hankali da rashin lafiya da komai to in kai wannan sai ka kwanta gaban Allah kai masa tawali'u idan ya kawo alheri ka gode masa ya ƙara maka in ya kawo wahala ka yi haƙuri ka koma wajensa ba mai yaye maka wannan sai shi shi kadai zai yaye maka walaunar jan ba suna tadarra'u me zai hana lokacin da wahala ta zo musu wahalar da muka aiko ta zo musu tadarra'u su kankantar da kai su ta roƙonmu Allah ya yaye Allah ya yaye su ta roƙon Allah Allah ya yaye Allah ya yaye su haka walakin kasar qulubu amma zuciya ta riga ta bushe ba ruwansu da Allah wato ba abin da yake da muni a wurin dan adam kawai Allah ya sa masa bushewar zuciya wazi ba zai masa amfani ba duk abin da ya gani ba zai masa amfani ba in zuciya ta riga ta bushe sun makasar qulubu min ba'di zalika fa kal hijarati aw ashaddu qaswa ya zama kamar yahude kenan zuciya ta bushe ta zama dutse ba wani wazin da zai masa amfani walakin kasat qulubu zuciyoyin su riga sun bushe domin Allah yana ce أفمن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين yace mutumin da Allah ya buɗe zuciyarsa ya sa zikirin Allah ya cika zuciyar da zikirin Allah da annuri afa man shara sadra ulil islami huwa ala nurin min rabbih yayi daidai da wanda Allah ya sa masa bushewar zuciya ba ruwansa da zikirin Allah afa man shara Allah sadra ulil islami huwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati kalmar azaba ta tabbata ga mutanen da zuciyoyinsu zuciyoyi suka suka taurare ba sa jin wa'azi ba sa zikirin Allah wailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalin mubin duk wanda zuciyarsa ta taurare ba ruwansa da zikirin Allah ba ruwansa tuna Allah ba jin wa'azi to Allah ya riga ya sa cikin bata ne bayyane ne فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل, كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون لا أكبر ريقة تجانية ريقة تجانية الله يناسونك يناسون مينك saboda haka ne shedan bai son tariƙar mutane shedan ba sa so saboda haka ne Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabin inna Allah yuhibbu tawwabin واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا yana ce daga tana kun gaisa izzatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathiran amma duk waɗannan yana cewa wa'azi yake mana inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila bayan wannan wa'azi mutum ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa saboda haka ba dole bane sai wanda ya sa kanka amma in ka sa kanka hanyoyi a gaban dan adam guda uku ne hanyar da Allah ce dole dole ka bita in baka bita baka halaka ita ce hanya zuwa ga aljanna wallahi ila dar sirat akwai hanyar da Allah ce dole dole kar a yadda a bita in ka bita ka halaka ita ce hanyar zuwa wuta ku anfusakum wa ahlikum nar akwai hanya ku Allah ga yake sai ka ga dama ita ce hanya zuwa ga Allah sai kaga dama yake faman sha attakhadha ila rabbi sabila saboda haka Allah yake ta ba ku da hankali ne ba ku da tunani ne na hana muku hanyar shiga wuta na hana muku hanyar fadawa cikin wuta kuma na ce ku zo wuri na amma sai kun ga dama ba za ku amfani da hankalin ku zo din ba saboda haka in an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyara wasu waliyai ziyara bara ce duka wani Allah muna son su amma ziyara bara ce ba za mu fita gidan gidan gidan sarki mu je gidan masu masu masu masu hali muna bara ba in an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyara wasu waliyai zo ne cikin jami'a za a kula da sallah domin an ce dariƙar kar a ba kowa sai musulmi wanda ba san inda yake sallah ba san wani iri ne ba saboda haka ne ake matsawa sallah cikin jama'a sai dai in an rasa girmama iyaye da yi musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin jama'a in kun samu jama'a ba a shan taba a lokacin da shehu tijjani sa wannan sharadi mutane sun dame shi yaya ma dai wasu ce taba haramun ba kai ka ce taba haramun ce ni da wani ya taba haramun ce saboda haka duk wanda zai karbi da riga ta sai na gaya masa daga ƙarshen zamani Allah yana so ya bayyana karamar shehu tijjani yanzu duk gidan mai ka shiga duk duniya za a rubuta no smoking no smoking da za a ce no kisan kai no karya no girman kai no neman mata no Raka yin kun yadda na ba ku daga shoti jani, ku koya muku yadda ake. Wadakin ga zai kulubun wa zayyana mu shaitanu ma kanu ya amma zuciyar su riga sun bushe ba ruwansu da wa'azi ba ruwansu da zikirin Allah shedan ya tsawata musu ma kanu ya amaduna abubuwan da suke aikatawa na kafirci ko na zalunci ko na fasikanci shedan ya kawata musu saboda haka ne zuciyar ta bushe wa'azi baya amfani falamma nasu ma zikiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرغوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون falamma na su ma zikiru yayin da aka yi musu wa'azi aka yi musu gargaɗe suka ki karɓa saboda bushewar zuciya ne an yi wa'azin an tsoratar an tsoratar ba su ji tsoro ba ba su tsoro suka ce sawa'un alaina a wa'azta am lam takun min alwa'izi ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi mu ba za mu canja matsayin mu ba to in sun faɗi haka to sai Allah ya kawo istidraji istidraji sai ya kawo musu jin daɗi na jikinsu jin daɗi na hali wajen mulki wajen kuɗi wato sai su yi tsammanin abubuwan da suke yi ne Allah ya yarda da shi ashe kamar yadda hausa suke cewa wayin ganga ta yi zaki ta kusan hujewa da saboda haka sai Allah ya kawo bala'i a lokacin da suka suka suka yi karɓan wa'azi din a kawo musu istidraji na jin daɗi a kan zan bakta zan fa'iza mu nan da nan sai Allah ya tashi kama su ya musu kamu irin kamu na azza azizin muktadir kamun mai iko falamma na su ma zikiru bi fatana alaihim wa bawa kullihi da suka yi karban wa'azin mu sai mu bude musu hanyoyin samu kowane irin abu na jin daɗi bayan ko sun kidin fatana alaihim wa bawa kullihi hatta idza faru ma utu yayin da suka ji daɗin abu da muka ba su na jin daɗin mulki da jin daɗin lafiya da jin daɗin dukiya bayan sun ki mu sun ki annabawan mu ko sun ki sun ki wa'azin mu mu akhadna banta sai musu kamu irin na fuja fai za mu wuli sun nan da nan sai ga sun ɗabi tsammanin jin daɗi. فقل يدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين idan haka ta faru sai ka ji annabawa sun ji daɗi sun ji alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu mun gode wa Allah Allah ya cika alƙawari alhamdu an jaza wa'adahu wa nazara abdahu hazama al-ahzaba wa'adahu in harakan ta samu sai na kuja din sai ka ji annaba suna jin dadi annabi nu sai ka ji yana jin dadi Allah yana ce ka gode wa Allah tunda Allah ya raba ka والحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين اقول رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين فاخذنا بغدا واذا مبلسون فقل يا دابر القوم الذين ظلموا ارجع ان تنبكي su waɗannan azzalumai kafiri an tumbuke su an cire su an yanke musu jijiyoyi duka an tumbuke su walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah da ya halakar da kafirai ya tsayar da annabawa da mutanensu kai ma haka za a yi da kai ya rasulullahi za a tsayar da kai da mutanenka kuma za a halakar da kafirai sai ka zo ka ce alhamdulillahi allazi anjaza wa'adahu wa nazara abdahu sai ka zo nan makka ka dawo makka nan a zama ba wani wanda ya sai motsa sai abin da kace sai ka gode mini kace na gode wa Allah da ya cika alƙawari alkawari Allah ya cika alkawari Allah ya ya tarwatsa kafirai ya ba mu nazara ya cika alkawari fa qul ya dabil qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tafi daga Allah da ya tumbuke kafirai ya ba musulmi nasara قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون kamar yadda muka tambaye su su ba da labari idan Allah ya kawo azaba a duniya ko ranar mutuwa ko tashin kiyama ko wani dodon da zai kare su babu to yanzu kuma in Allah ya karbi gashi dai Allah ya riga ya toshe zuciyarsu ta ma'ana amma ta jikinsu tana bugawa lafiya lau ya toshe musu idon basira na ganin gaskiya amma idon ganin gari yana nan lafiya lau ya toshe musu kunnen ma'ana na jin gaskiya amma kunnen jin sautin gari yana nan wai yanzu in Allah ya ya kwace idon na waje din ma ya kunne ya mai da shi makaho ya karbe kunnen ma na ji ya mai da shi kurma ya liƙe zuciyar ta ciki ma ya san bai san ba abin da ake yi ba wani dodo ne za su nemo ya mayar musu da idon da kunnen da basirar zuciya babu shi ina kazan lawa sama ku wa absara ku wa kazama ala qulubikum man ilahun ghayru la yatikum bi ina za ku samu wani dodon da zai kawo muku wannan tunda Allah wanda ya kawo shi ya riga ya karbe babu ba ko ba komai ba bai komai sai Allah shi kadai wa kazama ala qulubikum man ilahun ghayru la yatikum bi unzur ya rasulullahi dubi fa kaifa nusarrifu ayati yadda muke yin bayani filla filla ayoyi iri iri filla filla to ko wannan abin da muke faɗan nan bai ishe su aya ba wai sai sun nemi wata aya ga ayoyi nan barjak muna faɗa musu filla filla filla filla sun mahub yazdibuna amma duk da haka sai su juya su ki karɓan gaskiya لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da gaba da cikin wannan larabci kace tun daga zuciyarka har bakin ka yarda Allah shi kadai ne shi yayi sama yayi kasa yayi komai da komai shine ubangijin mu da muke wata shi kadai kuma kace ka yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan musulunci da muke yi kaya da Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne babba daga cikin manzannin Allah wanda Allah ya aiko shi kamun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi da da ba da mataimaki Allah shi kadai ne ba da nabi ba da na uku ba shi da da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma shi Annabi sai yana da umma baki wanda yake shi Allah yayi masa uwa bai masa uba ba yadda mu Allah yayi mana uwa yayi mana uba kuma uwarmu da ubanmu ba su da wani tasiri cikin yin mu ba wanda uban zai shiga cikin uwarsa ya kera jinjirinsa ba wanda ubansa ya hura wa jinjirinsa rai a cikin uwarsa kowa bai da wani hannu a cikin yin wannan da da aka haife shi ko uwar ko uban to Allah ya ga dama yayi mana uwa yayi mana uba ya ga dama yayi Adam ba uwa ba uba ya ga dama yayi Hawwa ba uwa ya ga dama yayi Isa yana da uwa ba shi da uba ka yarda da mun da gaba da sai alhamdulillah yanzu ka ga musulmi dukkan musulmi ɗan uwanka ne a duniya abinda za ka yi za ka yi wanka za a koya maka alwala da sallah kullum muna da sallah sau biyar duk za a koya maka insha Allah kuma ba mutum naman alade Allah ya baka dukiya kai zakka Allah ya baka dama ka je kai haji azumi kuma za mu karanta tare da kai wannan azumi kuma menene sunan ka na da John to wani sunan ka na musulmi su ta kike zo sai a wani sunan ke so malam Dawuda dan malam Dawuda to wannan irin wanka da zaka yau in ka kwanta da matarka to sai ka irin wannan wanka sannan ko ma sallah muna yi maka murna Allah maka shawara ya kawo iyali iyali da ya ku ba shi masha Allah nuwan da to bismillah
zai ji zuciyarsa tana saka masa yin sabon Allah da abubuwan da suke na laifi to shi ne ke roƙo shi ko zai ba shi damar da ne yawanta karanta salatin annabi da kul huwa Allah kuma in ta saka masa yin sabo din kar ya dai tunda ya gane ba kyau to kar ya dai kar ya biye mata
daga malam yawanta istighfar da salatin annabi da karatun Qur'ani Mhm.
daga malam Idris Adamu ne ko a yanzu kun ce yana gaida shi ina son shi ya fara masa bayani akan wannan hadisi Ya.
hadisi da ke cewa kullum mauludi يولد على الفطره يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهوداني أو ينسلاني أو ينجساني dukkanmu daga Allah muke dukkanmu tun daga alamin zare daga Allah muke babu kafirci a wurin Allah a can wurin inda ake zaune babu kafirci sai an zo duniya ne ake samun kafirci to daga an aiki mutum sai ya zo da asalin yadda aka halice shi misalin kamar dai eh, shinkafa ce aka rubuta bayan buhun daga Brazil ko daga Iran ne laba kaza ne zuwa gari kaza kaza kaza to in an zo an cinye an juye shinkafar an cinye sai a zuba ko toka ko dusa amma rubutun ba zai canja ba to amma mutumin da yake musulmi ne shi abin da yake cikin buhun har yanzu shi ne a ciki ba a juye ba amma waɗanda ba haka bane an juye a juye a juye wancan shinkafar a zuba masa shinkafar yahudu ko a zuba masa shinkafar nasara ko a zuba masa shinkafar tsari na asalin shinkafar ta aji ta kyau din ta fita an bar masa ilmin wila kalan an bar mu'atal to in mutum an haife shi a cikin yahuda sai yahuda su mai da shi ba yahude nasara su mai da shi ba ba nasara wato mishan har na zama da shi arne mai bautan dodo ko mai bautan kaci kamar china da rasha amma asali kowane musulmi fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha haka Allah ya halitta mutane domin kowane mutum dole sai yana dare zaka ji yana fa- yana faɗin Allah Allah ku ku ku ku ku ku zuciyarsa kuma tana faɗin ahad ahad ahad ahad dole sa sai Allah ya ga dama ah, waɗancan sai su zuba nasu su bata wannan na asalin
game da sa turaren wuta
a hayaki baya karya azumi
sai wata bauyar Allah ta kawo sadaka tana sa masa addu'a Allah biya bukatun wani bawa Allah shi ma ya kawo sadaka ya sa masa addu'a Allah biya bukatun mu sai mata da suka zo su guda hamsin suka kai kan tijaniya gida eh sun zo lalle sun karba sun zo su ce sa so shi su da wani samun karatun Qur'ani da ilimi na addini muna roƙon Allah Allah ya ba su karatun Qur'ani Allah ya su haddace Al-Qur'ani kuma yadda shi Ibrahim ya yi roƙi Allah ya kawo haddace Qur'ani zama da sauki muna fatan wannan karama ta shafi su shi Ibrahim ya roƙi Allah ce fatajjal hifza kitabikal karim karamati ila rikaikal azim yace Allah na roƙe ka kana bai bayinka karama irin karamar da nake so ka bani ka bani karamar haddace Qur'ani zama mai sauki a wurin mutane na saboda haka ne yanzu فابتدئ حفظ كتابك الكريم كرامتي الى لقائك العظيم كما الله يا كربا gashi ana haddacewa da iyaye mu sun sai sun tafi kasar bare bare suka haddace Qur'ani Barno yanzu a gidanmu yara suke haddacewa saboda wannan addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ba da ya dawo da tsarin dubu tamanin Allah ya saka masa da alheri Allah ka bi zakka bayan Allah ba sun kawo sadaka Qur'ani Allah ya saka masa da alheri Allah ya mana gafara Allah ya karbi Allah ya gidan mana iyayen mu da iyaye iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi wani mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a albarka na sallallahu alaihi wasallam mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ce makin addini Allah ce makin taimakon addini Allah karya kafirci ya taimaki musulunci Allah karya karya ya taimaki gaskiya albarka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك ومهدي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين